الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد وداتا تبتك الله سبحانه وتعالى مقوى مقومي ديدا دمودنشي قبل كرتم أن اللتافي فضل علم السلف على علم الخلف مع الإمام ibn rajab alhambali muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama yana jin wannan ita ce zama ta shida a cikin wannan littafi muna fatan kuma Allah ka taimake mu mu karkara littafin a yau idan ba a manta ba muna nan a gaban da malam ke bayani akan zama na bakwai kenan wannan ko to alhamdulillah muna na a gaban da malin ke bayani akan al'ilmun nafi'u da kuma ilmun lazi layan fa yana ta kawo misalai da kuma alamomi na ilimi ne amfani da kuma ilimin da bai da amfani to gaban da za mu tashi ne inda malin ke cewa min alamatul ilmin nafi annahu ya dullu sahibahu alal harabi min duniya wa azamu har ri'asa wa shuhura wal madah fattaba'u da an zalika والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبؤد صيته ما لا يتشدق تشكين ألامين إلمي مي أنفاني za ka ga yana zaburar da mai ilimin yana gudun duniya mafi kuma girma abin da za ka ga mutum yana gudunsa za ga mai ilimi yana gudun shugabanci za ka ga mai ilimi yana gudun shahara za ka ga mai ilimi yana gudun yabo wannan alama ce babba daga cikin alamomin da ke nuna cewa ilimin mutum ilimi ne mai amfani ya ce idan ka ga mutum yana gudun wannan yana ƙoƙari domin ya nisance shi to wannan alama ce da ke nuna cewa ilimin mutum mai amfani ne idan kuma da a ce ɗaya daga cikin waɗannan ɗin duniya ta fuskanto mutum alhalin wato yana koyon ilimi ilimi na addini sai a ba shi shugabanci ko jagoranci ba tare da nufinsa ba ko sunan shi ya shahara ba tare da wani ƙoƙari nasa ba ko kuma a yabe shi ba tare da yana son hakan ba to sai ga bawa yana cikin matsanancin tsoro akan kai anya ko wannan ba ta lala Allah ke mun ba anya wai na ma cancanci wannan ban fa cancanci wannan yaban ba ban cancanci wannan sunan da nayi ba ban kuma cancanci ma a rike wannan makamin ba in ana ba da wannan makamin sai wanda ya ilimi iri kaza da iri kaza ne to ni na tabbatar da ban kai ba wannan tun daga zuciyan shi ke gaya ma zuciyansa haka sai ka ga mutum yana tsoron to menene karshen al'amarin nan yana tsoron karfa abin nan ya zama Allah yana nufin ya kama shi da zunubin sani wannan alama ce daga cikin alamomi masu alaman ilimi mai amfani yace kamar yadda al-Imam Ahmad bin Hanbal ya kasance yana matsanancin tsoro akan kansa yayin da ya shahara sunan al-Imam Ahmad ya mamaye ko ina duk inda ka je sai dai a maganar al-Imam Ahmad bin Hanbal a lokacin nan sai al'imamu ahmad yana tsoron kai allah anya ba ta lalani allah yi mun ba karfe ya zama allah ya nufin yin allah yana nufin ya kama ni ya azabtar da ni ne da wannan sai kasance yana jin tsoron haka malam ya ce wa min alamatul ilmin nafi daga cikin alamun ilimi mai amfani anna sahibahu la yadda ilma wa la yafkharu bihi ala ahadin wa la yansabu ghayrahu ila al illa man kana khalifa sunnati wa ahliha فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفع لرفعتها على أحد yace cikin alamomin ilimi mai amfani zaka ga duk mai ilimin zaka ga baya riya cewa shi yana da ilimi kuma tun daga cikin zuciyarsa ba kuma ya alfahari akan kowa ba kuma zaka ga yana faɗin wani jahili ne in aka zo aka yi magana sai ce ai su wani jahilai ne wani me ya sani wani kaza mai ilimi ne mai amfani bai yin wannan kuma wanda kawai za ka ga yana jibinta mishi jahilci sai dai wanda ya saba ma sunna sai dai yan bid'a yan bid'a saboda dama su waɗannan jahilai ne in ba ku manta da karatunmu na baya ba duk wani sabo da aka yi ma Allah an yi shi akan jahilci da aka babu sabo a cikin da'ira ta addinin musulunci kamar bid'a ko saba ma sunna to shine zaka ji mai ilimi mai amfani yakan iya jibinta wanda ya saba ma sunna zuwa ga jahilci amma kuna da'iran sunna sai ka ji na wannan jahili ne wannan bai san komi ba wannan me ya karanta mai ilimi mai amfani baya yin wannan shi ma din idan ka ji ya jibinta wani zuwa ga jahilci cikin waɗanda suka saba ma sunna yana yin wannan ne ghadaban lillahi yana yin fushi ne a maimakon Allah ba yana yin fushi ne don karan kansa domin ya ɗaukaka zuciyarsa ko ransa ya kasance ta fi ƙarfin kowa a ta ɗaukaka akan wani ba malai cewa amma man ilmuhu ghairu nafi falaysa lahu shughlun siwa takabbur bi ilmihi ala nas wa izharu fadli ilmihi alaihim wa nisbatuhum ila al-jahl wa tanaqqusuhum liyartafi bidhalika alaihim wa hadha min aqabahi al-khisal wa ardaiha وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والصحو فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف yace amma wanda ilimin shi ba mai amfani bane sai kaga ba shi da wani tada face girman kai da nuna ilimi da jibinta jahilci zuwa ga wanda ba shi ba da kaskantar da wanda ba shi ba alhalin wannan na daga cikin mafi munin ɗabi'u mafi munin tada har ma wani lokaci sai ka ga ya samu wani malamin da ya gabace shi can shekara 100 shekara 200 300 400 sai ka ga yana jiminta shi zuwa ga jahilci sai ka ga mutum ne malami ya riga ka da shekara 200 300 400 amma sai ka rika jiminta mishi ai wannan jahili ne ai wannan gafili ne ai wannan ya sahau ire-iren waɗannan kalmomin wanda hakan kuma sai ya ba mutum dama sai ya rika yadda da kanshi yana mummunan zato ga wanda ya gabace shi daga cikin malamai wannan alama ce daga cikin alamomin ilimin da bai da amfani malai cewa ahlul ilimin nafi ala da zalik su masu ilimi mai amfani suna kishiyantan wannan ne yusiuna dhanna bi anfusihim suna ainihin mummunan zato ga kansu su in suna magana kan kansu suna ganin kai anya mu ba mu kai ba wannan kuma tun a cikin zuciyarsu haka yake fitowa ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء سنا ainin kyakkyawan zato ga wanda suka gabace su daga cikin malamai wa yuqirruna bi qulubihim wa anfusihim bi fadli man salafa alaihim wa bi ajzihim an bulughi maratibihim wal wusul ilaiha aw muqarabatiha wa ma ahsana qawla abi hanifa wa qad su'ila an alqamata wal aswad ayyuhuma afdal fa qala wallahi ma nahnu bi ahlin an nadhkurahum fa kayfa nufaddilu bainahum ya ce za ka ga suna kyakkyawan zato ga waɗanda suka gabace su kuma tun daga cikin zuciyarsu suna jin cewa magabatansu sun fi su falala suna kuma jin cewa mu ba mu isa mu aiki irin nasu ba kai ba mu isa ma mu kusanci abin da suka yi ba har shi ne sai maliki cewa mene kai kyan maganar al'imamu abu hanifa lokacin da aka tambaye shi akan alƙama bin qais an-nakhai wanda yake alƙama ya mutu hijira shekara kaman abin nan 60 da wani abu ko 70 da wani abu aka tambaye shi da alkama da aswad bin shaiban as-sadusi shi kuma ya mutu hijiran shekara 60 da wani abu ne cikin su algafarta mallan wanne ne yafi falala aka tambaye al-imamu abu hanifa al-imamu abu hanifa ya mutu hijiran shekara 150 shekaran da aka haifi al-imamu shafi'i kenan to akan tambaye al-imamu abu hanifa da alkama da aswad wanne ne cikinsu ya fi falala sai al'imam abu hannifi yake cewa wallahi ma na hannu bi ahalin an na zufarahun wallahi mu ban ma isa ma'ambaci waɗannan malamin ba ban ma isa ma'ambace su ba fa kaifa nufaddilu bainan to ta za a yi kuma mu zo mu cewa wani ya wani falala ambatan su ma ba mu isa ba sai dai mu ambaci namu malaman amma ba malaman malaman malaman mu ba to ta za mu zo kuma marka daidaita ai malam wani shine ke gaba wani malam wani shine ke bi bi ce da mu isa ba wa kana bil mubarak abdullahi dan mubarak idza zukira akhlaqa man salafa in aka ambaci wato dabi'un malaman da suka gabata kaga shi al imam abdullahi bin mubarak ya mutu hijiran annabi na shekara 81 hijiran shekara 81 kuma shi abdullahi bin mubarak shine al-hafiz ibn hajar da yake tarjaman sa yake cewa jama'at fi khisal al-khair duk wani tada ni kirki to ya tabbata akan abdullahi bin mubarak duk wani tada da ka ce wannan tada mutanen kirki ne to in ka dubi abdullahi bin mubarak zaga ya hada shi har ma da yake fadin abin nan dinsa yace thiqatun sabatun faqihun alimun jawadun mujahidun haka yi mishi irin wannan takin ba kowani karabitin malami ke sami irin wannan ba yau amma ka dubi abin da ya faɗi to wai idan aka faɗi ɗabi'un malamai da suka gabace shi shi kuma shi abin da yake cewa shine la ta'ardanna li dhikran fi dhikrihim laysa sahihu idza mashakal muqaid har yakan yi wannan baitin idan aka ambato malaman shi na gabansa sai ka ji na cewa kai idan kuna taɗin malamai karkur kasan ya ma ciki ku sani cewa lafiyayye idan ya miƙe ya tafiya ba fa daidai yake da mare lafiyan da yana zama buɗe ba lafiyayyen da ke kai komo ya daidai da wanda ke kwanci asibiti to kamar misali kamar irin misalin da yake ba da ake nan kamar mu shi abdullahi bin mubarak ɗin yana taɗin kamu ai marasa lafiya ne muna kwanci a guri ɗaya ga malamai na Allah su ne lafiyayyu wanda suna miƙewa su faɗi su tashi gurin da awa zuwa ga Allah wannan duk yana yi na domin ya kaskantar da kanshi ya ɗaukaka darajar waɗanda suka gabace shi malai cewa man ilmu ghairu nafi' duk wanda ilimin sai zama ba mai amfani ba idara ali nafsi fadlan ala man taqaddamahu fil maqali wa tashaqquq al kalami dhanna li nafsi alaihim fadlan fil ilmi aw ad darajati inda Allah li fadlin khassa bihi amman sabaqa فاحتقر من تقدمه وازدرى علمه وازدرى عليه بقلة العلم ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك yace so da yawa wanda ilimin shi ba mai amfani bane yana ganin ya fi magabatansa ilimi sai rika zaton cewa ya fi su daraja ma har a wurin Allah subhanahu wataala saboda ya fi su iya magana ko makamantan wannan sai kaga yana kaskantar da magabata yace bai san cewa su ma magabatan sun bar wato ainihin zurfafa magana saboda khashiyatin lahi tsoron Allah bane wato khashiyatun lahi jama'a musulmi za ku ga malam yana ta amfani da kalmar khashiya baya amfani da kalmar taqwa a wannan gurin sai dai yana ta amfani da khashiyatun lahi ilimi mai amfani yana gadar da khashiyatun lahi khashiya shine tsoron Allah da ke bayyana a gababba wato wani abu ne ke taban zuciya sai kaga ya rintsa idanu sai kaga ya karya harshe sai kaga ya ya, ya mai da gababba sun yi tibis shine kaji an ce malami yana sun koyar da kai bai daga kansa wannan irin tsoron Allah daga alkhashiya ne khashiya ce idan ta tabu zuciya sai ta karya gababba sai kaga mutun ya kasa magana sai ka ga mutum ya kasa wani harka aikace ka dubi ka dubi irin irin abdullahi bin amr bin as da irin su salman farisi aure suka yi amma wata da watanni su ko gadon ma matan ba su taba hawa ba gadon shimfiɗan matan ma ba su taba hawa ba saboda khashiyan da ke cikin zukata sai ya karye gaɓaɓansu sai ya kasance gaɓaɓansu ma ba su da wani ƙarfin gwiwa akan fuskantar wani al'amari na rayuwar duniya da haka shi in kana son ka ga farin cikin shi ka ambaci Allah ka ambaci tsoron Allah to shine sai kaga ido na zubar da hawaye sai kaga harshe ya kari to wannan shine khashyatul lahi to shine muke fatan Allah subhanahu wataala ya sada mu da shi da falalansa malaki cewa kama qala ibn abbas liqaumin sami'ahum yatamarawna fi din abdullahi dan abbasin ya je gefen ɗakin ka'aba sai ya ji waɗansu mutane suna ce in ce sa'insa suna ce ku ce haka a kusa da ɗakin ka'aba suna jayayya a cikin al'amarin addini sai abdullahi dan abbas yake ce musu amma alimtum anna lillahi ibadan askatatkum khashyatullahi min ghairi iyyin wala bakam wa innahum lahumul ulama wal fasaha wat tulaqa wan nubala al ulama bi ayyamillahi غير غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم من المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمين والخاطئين وإنهم لأبرار براء إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال هم هم حيث لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون wannan shine wasiya ko kuma nasiya da Abdullahi dan Abbasin yayi ma wadansu mutane da suka zauna suna tijayayya yace kai bayan Allah hattara ku shiga taitayin ku wai ba ku san cewa Allah yana da wadansu bayi bane wanda su sun yi shiru da bakin su tsoron Allah ne kuma kawai ya kama bakunan su suka shuru da bakinsu ba suna da jahilci ba ne shi ne min gayye iyin wala bakame ba jahilai ba ne kuma ba kwarame ba ne alhalin su ma malamai ne fusaha sun iya magana tulaka sun iya daidaita magana nubala duk dai kusan wani salo ne na iya lallon kwasa magana da kwarewa gurin iya daidaita ta al'ulama ubi ayyamin lahi sun san rayuwar duniyan nan sun san addini kuma sun san rayuwar duniya idan da za su tashi su yi wa'azi suna da abin faɗi inda za su yi magana suna da abin faɗi amma sun kama bakinsu kawai saboda tsoron Allah sai dai kuma su idan suka tuna da girman Allah sai ka ga zukatansu ya riki abin nan hankulansu ya rikici sai ka ga zukatansu sun kari sai harasansu su yanki ba sa iya magana sai mutum ya samu raunin zuciya hakanan za su kasance idan kuma sun dan farfado to me suke yi tasara'u ila Allah bil amali zakiya sai su fuskanci Allah da aikace aikace na tsarki kuma duk da haka suna kidaya kansu cikin masu sakaci kuma ga su masu matsanancin wayo ne masu ƙarfi ne akan azzalimai da masu kwarakwarai wato ba sa kama baki suna nasiha suna wa'azi suna da'awa zuwa ga Allah alhalan su kubatattu ne kuma nagartattu ne kuma su waɗannan mutane ba sa goranta ma Allah idan sun yi aiki mai yawa kuma ba sa yarda ma Allah in sun yi aiki kaɗan in sun yi aiki kaɗan ba za su yarda ba za su ga kai ba haka Allah ke nufin mu da yi ba yana nufin mu yi yafi haka in kuma sun yi da yawan ba za su rikacin ka ai mun yi aiki yau ka ai mun gode ma ai mun dan samu ba sa yin wannan sannan ba sa kafa ma Allah hujja idan sun yi aiki sarka ya Allah ai mu ne ma muka yi kaza ai mu ne ma muka yi kaza su kullun suna nan cikin zargin kansu duk inda ka gansu zaka same sun himmantu ne akan fuskantar Allah suna matsanancin tsoro shine mushfiquna suna tsoro wajiluna suna gabuban su na raurawa خائفون سنة cikin tsoron Allah subhanahu wataala wala yace kharajahu abu nu'aym wa ghayruhu wa akhraj al-imam ahmad wa at-tirmidhi min hadith abi umama an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala manzon Allah yake cewa al-haya'u wal-ayyu shubatan min al-iman wal-badha'u wal-bayan shubatan min an-nifaq yace kunya da kuma kama baki daga taɗi to wannan alamomi ne daga cikin alamomin imani al-badha'u wato batsa wal bayan da sakin baki ai ta zuba shu'batani minan nifaqi wayannan kuma alamomi ne daga cikin alamomin munafinci yace wa hasanahu tirmidhi al imam tirmidhi hasana wannan wa kharraja al hakim wa sahahahu wa kharraja ibn hibban fi sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi yake cewa kamar yadda yazo a cikin wannan riwaya al bayanu min allah wal iyyu min ash-shaytan وليس البيان بكثرة الكلام ولكن البيان الفصل في الحق وليس العي قلة الكلام ولكن من سفه الحق wannan hadisi ne mawdu'i amma da abin da yake cewa bayani bayani daga Allah yake jahilci daga shaydan yake amma ku gane bayanin da ake nufi ba fa shine yawaita tadi ba shi bayanin da ake nufi shine tantancewa tsakankanin gaskiya da ƙarya idan ka iya tantancewa tsakankanin gaskiya da ƙarya to kayi bayani kenan ba wai taɗi taɗi taɗi mutum ya ta taɗi ya zama koje sarkin labari ba ba shi ne iya bayani ba shi kuma jahilci ba fa shi ne wai idan ka kama bakinka ba ka magana ba sai a ce kai wani jahili ne wani bai san komi ba malamai sun ta tattauna amma shi bai ma iya cewa komi ba to wannan ba shi ne jahilci ba shi jahilci shi ne wasa da gaskiya kiri-kiri ga gaskiya mutum ya wawantar da ita yake karba وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yake cewa thalathun waɗansu abubuwa guda uku yanqusu bihinna al'abd fi dunya suna tauye mutum a duniya a duniya sai arka ganin sai arka ganin ka tauyayi kaman baka isa ba ko baka sani ba wayu duriku bihinna fil akhirati ma huwa a'zam min zalik amma idan da mutum zai daure ya riko da su to a lahira zai riki abin da yafi wannan abin da ya rasa a cikin duniya alkhairi abu na farko a menene arrahim walhaya wa iyun lisan sadar da zumunci da kuma kunya da kuma kama harshe waɗannan abubuwan suna tauye mutum a duniya a zahiri amma kuma in mutum ya riko da su gobe kiyama zai riske kyakkyawan al'amari idan da mutum ya riko da kunya kunya ne sai kaga an zo a zazzaga maka tsiya amma kunya sai ta sa ka sunku yadda kai annabi ya ga wani mutum yana ta maɗan uwan shi faɗa kai kowa ya zo ya taka ka kowa ya zo taka ka dinde kai ne ka fi kowa kunya kaza kaza kaza kaza ka rika tsaya kana jajircewa ka ji kana bato makan ka haƙi sai annabi ya ce mishi da'ahu kyale shi wannan wannan wannan ba wa'azi kake mishi ba kyale shi fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair duk inda kunya take to takan zo da alheri da haka kunya alheri take zuwa da shi to amma a duniya in ka sa kunya kuma sai ga arena ka sai a take ka sai a ganin kaman baka iya bane ko baka iya magana bane to kaga a duniya ya tauye ka amma gobe kiyama fa zaka samu darajar da yafi wannan haka ne inda zaka dauki sada zumunci mafi yawan wanda ya rike sada zumunci a rayuwar shi in yana raye rena shi ake yi rena shi ake ana majin ya sallama ga wani sai a sha mai ba za a gane darajar shi ba sai ya mutu Allahu akbar kaga mai zumunci ya je gidan innan shi ya je gurin kawun shi sai a ta faɗin alkhairi amma a duniya kana sa zumunci zafin kama ake ji to haka nan kama harshe a zo ana tattauna kai shiru da bakinka kuma kana da abin faɗi ba baka da shi ba sai a duniya ka ɗaukan shi ka gan shi shi matsalar shi kenan shi bai san komai ba ni ban ma san dalilin da ya sama ake kiran shi wannan taron ba ko an gayyato shi ba ba fa zai shi koyi ba to iyul kalam to wannan zai rage maka kima a duniyanci amma a gurin Allah akwai daraja qala aun bin abdullahi thalathun min al-iman aun bin abdullahi yake cewa abubuwa guda uku suna daga cikin imani al-haya'u wal afafu wal iyu da kunya da kamewa da kuma kama baki daga tabi yace iyul lisani la iyul qalbi amma ana nufin kama harshe ba kamewan zuciya ba in zuciya ta kasance ta kame ba ta gane gaskiya wannan kuma aibi ne wala iyul amali ba kuma kamewa daga aiki ba a ce an zo aiki sai mutum ce aka ai mu za mu kame daga aikin nan ku ta nafilan kuma muna nan mun kame ba irin wannan yake nufi ba kame harshe wa hunna mimma yazidna fil akhirati wa yanqusna fid dunya wadannan abubuwa suna tauye mutum a duniya amma suna ƙara shi ranar tashin alkiyama وما يزدنا في الآخرة أكبر مما ينقصنا من الدنيا أبن دسكي قارا متن الخير على هرايافي أبن دسكي توي مش على يوم الدنيا وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف أنك وأن حديثي أما تين ضعيفي أنك وش مرفوعا أما ضعيفي وقال بعض السلف إن كان الرجل لا يجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به عي إنه لفقيه مسلم ya ce wani mutum yakan zauna cikin waɗansu mutane sai mutane su rika ganin shi kai wannan jahili ne bai san komi ba ya ce kuma ba jahilci ke tare da shi ba face tsabin fiƙihu gane addini da kuma ainihin kubutar da kanshi daga dukkan wani aibi faman arafa qadar salafi arafa anna sukuta ma amma sakatu anhu min durubil kalami wa kathrati al jidal wal khisami wa ziyadati fil bayani ala miqdar al hajati lam lam yakun iyyan wala jahlan wala qusuran وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع yace to idan ka fahimci wannan sai kaga ashe magabata da suke kama harasan su ba sa yawan taɗi ba jahilci bane ba rashin sani bane ba kuma takaituwa bane a'a suna yin wannan ne kawai saboda tsoron Allah da wara'u da kuma shagaltuwa da abin mai amfani fiye da abin da bai da amfani wasu wa'in fi zalika kalamun fi usuluddin wa furu'ihi maganganunsu a cikin aqida da maganganunsu a cikin furu'a fiqh kenan wa fi tafsirul qur'ani wal hadisi hakanan maganganunsu a cikin tafsirin qur'ani da hadisi wa fi zuhdi war raqa'iq wal hukmi wal mawa'id wa ghairi zalika mimma takallamu fihi duk abubuwan da zaka suna magana akai zaka a takaitan takaita ne yan kalmomi takaitattu to sai ka fahimci ba jahilci ne ko takaituwa ba a'a tsoron Allah ne da kuma wara'u faman salaka sabilahum faqad ihtada duk wanda ya bi tafarkin magabata ya shirya wa man salaka ghayra sabilahum wa dakhala fi kathrati su'ali wal bahth wal jidali wal qil wal qal fa in fa in i'tarafa lahum bil fadl wa ala nafsihi bin naqs kana halahu qariban yace to amma wanda ya bin tafarkin su ya kutsa cikin tade tade da bincike da jayayya da kila da kala yace to sauƙinta idan yana jin cewa e duk da wannan abin da nake yi taɗina da zurfafa magana na magabata sun fi ni falala ni kuma na ci baya daga gare su ya ce to shi to da ɗan sauƙi-sauƙi amma mafi sharrin shi ne sai mutum ya da kai magabatan can ba su masan komi ba ba su iya tantance irin matsaloli irin wannan ba ko ɗalibin ka ya rika ganin ka ai wannan malamin namu ai ko abdullahi bin mubarak bai kai shi ba saboda abdullahi bin mubarak maganar shi kalma ɗaya ce kalma biyu shi ko malamin ku sai ya shafi ɗaya ko shafi biyu ko sai ya kasa ɗaya sai ka daga ka ai malamin ma wallahi ya fi abdullahi bin mubarak ko ya fi al'imamu ahmad ko ya fi al'imamu malik ya ce to wannan shi ne wato ainihin hasararre kamar da malin ya faɗi a baya amma in mutum ya da ya ce wannan abin da nake yi to ni dinnan magabata sun sha gabana kuma ni dinnan abin da nake yi ba shine daidai ba to wannan yace to shikin da dan sauki sauki wa qad qala iyas ibn muawiya ma min ahadin la ya'rifu aiba nafsihi illa huwa ahma iyas ibn muawiya ce babu mutumin da bai san aibin kanshi ba sai sakare wawa shine ahma ahma shine wawa duk wanda kaga bai san aibin kanshi ba to wawa ne to ka san dalibai su kuma ƙila lahu sai ɗaliban suka ce to algafarta malam fa ma aibuka tun da ka ce duk wanda bai san aibin kanshi ba wawan to kai algafarta malam me kai aibin ka kai Allahu akbar ɗalibai kenan duk inda ake sai an yi hakuri sai ce kafaratul kalam ni aibi na yawan taki yawa aibin shi kenan yawan taki mala ce wa inidda ali nafsihi al-fadl ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا haka ne wa khasira khusranan aziman in ko mutun yana ganin magabatan shi jahilai ne shine yake da ilimi to wannan ya tabe tabewa kuma yayi hasara hasara mai girma wa fil jumla kai a ƙarshe a takaice dai fa fi hadhihi al azman al fasida a wannan zamanin namu wanda abubuwa duk sun gurbace karni na takwas ya ce in ma an yarda al'insanu li nafsi an ya kuna aliman inda Allah au la yarda illa an ya kuna inda ahalin zamani aliman fa'in radiyar bil'awwali falyaktafi bi ilimin lahi fihi wa man kana bayan wa bayan Allah ma'arifa iktafa bi ma'arifatin lahi iyahu wa man lam yarda illa an ya kuna aliman inda nasi دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به السفهاء ليباهي بالعلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار ما da shaka a takaice dai ɗayan biyu ne ko dai ka yadda ka zama malami a wurin Allah ko kuma ka yadda ba ka zama malami a wurin mutanen duniya ya ce in kana son ka zama malami ne a wurin Allah to ka amince kawai sanin da kai ma Allah ka samar da kyakkyawan alaƙa tsakaninka da Allah ko da duniya ba ta yadda kai mai ilimi ba in kuma ka mai da hankali ne kana son sai mutane ne sun gane kai mai ilimi ne kai yanzu ba wai ko Allah yadda kai mai ilimi ba ne wannan ba shi ya dame ka ba kawai kai kana son yanzu mutanen duniya in ana taɗin malamai su kake da da to idan wannan kake so to mutum ya faɗa cikin hadisin annabi da yake cewa duk wanda ya nemi ilimi saboda ya kafaɗa da kafaɗa da malamai ko ya rika wasa da hankalin mutanen gari ko ya fuskanto ya jawo hankalin mutane fuskan mutane idan mutane ya dawo kansa to wannan mutum ya nemi mazaunin shi a cikin wutan jahannama da haka yanzu mu tsantsaya a nan gurin da Allah kafin mu ci duk wanda yake son ya zama malami a wurin Allah don Allah dan daga hannun shi gani wanda kawai shi burin shi ya zama malami a wurin Allah to Allah ya mana albarka Allah ka taimake mu ilimin mu ya zama a wurin Allah to amma ka kumanta fa ya faɗi alamomin wannan ilimin a baya akwai alamu yana gadar da khashiyatul lahi yana gadar da gudun duniya musamman neman shugabanci neman suna neman yabo akwai abubuwa da dama kuma da malam ya faɗi a baya wanda ilimin ke gadarwa sannan mutum ya zama ilimin shi na Allah ne to wanda ke son don Allah ilimin shi ya zama na duniya mutane su gane shi ko shi wani ne ya daga hannu da Allah mu gan shi to idan da an samu sai mu ce to fal yatabawwa maq'adahu minan nar to da haka mas'alan ba ita ce sai lale duniya ta shi da kana da ilimi ba in Allah shi da kana da ilimi ka wuce ka kyala kowa ka kyala kowa kawai ka nema gurin Allah ballantana kuma wata sunna ta Allah ita ce idan Allah ya yadda kana da abu kaza to Allah shi kuma zai fallasa wa mutanen duniya su sani shi al'amarin Allah kenan kuma idan Allah ya kaunace ka sai Allah jefa kaunanka cikin zukatan mutane zaka yi mamaki magabatan mu a ce maka wani bawan Allah yana waɗansu abubuwa boye sakankanin shi da Allah amma ga shi yanzu ana rubuta shi a cikin tarihinsa akwai daga cikin magabata wanda zai shiga ɗaki yana sallah yana khushu'i yana kaskantar da kai ga Allah yana kuka saboda girman Allah amma idan matarsa ta shigo ɗakin wai sai mai da abin kamun yana mara sai mai da abin kamun yana mara wai bai san ma matan shi ta san halin da yake ci tsankanin shi da Allah bai san ta shiga tsankanin shi da Allah to amma gashi an gane har an rubuta a cikin littattafai gashi an gane to haka ka'ida take in dai ka zama na Allah sai Allah ya isar maka daga duniya amma in ka zama naka sai Allah ya baka da wayan malai cewa qala wahib bin war rubba alimin yaqulu lahu an-nasu alim wa huwa ma'dudun inda Allah min al-jahilin so nawa ake samun mutum a duniya mutane suna ta kida cikin malamai amma kuma a wurin Allah shi jahili ne so nawa ake samun wannan wa fi sahihi gare da gaskiya malai na mun tambihi cewa ai ba wani abu ne ilimin ba shine aikin ilimin shine aikin idan ka ga mai ilimi na aiki da ilimin shi to shine malami malai ke cewa fi sahihi muslim an abi hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sanannen hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna awwala man tas'aru bihi an-nar thalatha farkon mutanen da wuta za su ta fara ciran tashin alkiyama mutane uku ne ahaduhum man qara al-qur'ana na farkonsu shine wanda ya karanta alqur'ani wa ta'allama ilma ya koyi ilimi li qala huwa qari wa huwa alim amma ba ya koyi karatu alqur'ani mai girman nan domin ya gadar mishi da tsoron Allah bane sai dai domin a rika kidan ya shi cikin makaranta domin ya zama gwarzan shekara ko kuma ya nemi ilimin nan ne domin a rika kidan ya shi cikin manya-manyan malamai wa yuqalu lahu za a ce makaranta shi an kiyama wa qad qila za a ce to a duniya dai kai dama karatun qur'anin nan ne din ai ta yama didi da kai kai ne gwarzon shekara kai ne makarancin nan ku to wa qad qila an riga an fadi da haka ka cinye ladan ka gabaki da a duniya in malami ne kai ne domin a ce maka alim to wa qad qila ai an riga an fadi a duniya thumma umira bihi fa yushabu ala wajhi hatta ulqiya fi nar sai a kifa fuskan shi a ƙasa hakanan za a ja shi daga nan kuma har sai an jefa shi a cikin wutan jahannama su ne mutane uku da wuta za ta fara cirin tashin alkiyama idan an tashi alkiyama wuta ta fusata tana balbalin bala'i tana nuna tashin hankalinta tana neman abinci ko talin kaka tana nima ne kawai a bata ko talin kaka to mutum uku da za a fara jefa ma wuta da su za ta fara su ne waɗannan mutane uku da annabi ya kawo cin hadisi mutum na farko shi ne wanda ya karatun ƙor'ani mai girma ya matsa yi hadda ya yi waye ya yi waye amma duka ba domin ya gajar mishi da tsoron Allah ba domin a yi ta ya maɗi da sunan shi cewa wani shi ne gwarar shekara shi ne wani shi ne wani shi ne wani wannan shi ne babban manufansa shi yasa za ka ji iyayenmu can idan ka yi saukan ƙur'ani sai gaji suna ce Allah ya sa na tsoron Allah ne domin akwai karatun da yake ba na tsoron Allah ba na neman suna na neman mulki na neman kaza na neman kaza na neman kaza shi yasa kar ka talike kai dai idan kai karatu ko yaron ka yi karatu sai an a ba wani magana sai an ta fitowa da shi a ita tallata shi ba bukatun wannan idan ya karatun ƙur'ani sadar da shi da Allah ga ya mishi ta ƙiyamun laili yi ta tsoron Allah yi ta riko da ɗabi'u kyawawa ɗabi'un manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sabansa ko da har ya mutu duniya ba ta san shi makarancin ƙwar'ani da ya ci nasa da haka matsalan ba wai sai an ta fito da kaza an ta fito da kaza an ta fito da kaza ba kan sau lokaci ko irin yayin ɗaliban da ake an yaya ma ɗalibai ɗari kaza mahaddata ƙwar'ani siyasa ta fi yawa a ciki siyasa ta fi yawa a ciki an yaya makaranta kaza an yaya makaranta kaza an yaya makaranta kaza siyasa ta fi yawa a ciki da an kyale waɗannan ɗaliban an je an ta gina su a gina su akan tsoron Allah da khushu'i da yin hidima ga bayan Allah da yafi alkhairi ila an fahimci da kyau da haka wannan yayin ɗaliban an yaya mutum kaza an yaya kaza to siyasa ta fi yawa a ciki ko ko ba ka wani alama Allah ka shirya ta da mu malik ce fa illam taqna'a nafsu fa illam taqna'a nafsu bidhalika hatta tasila darajat al-hukm bayna an-nas haythu kana ahli az-zaman la yu'azzimuna man lam yakun kadhalik wa la yaltafituna ilayhi faqad istabdala alladhi huwa adna bil ladhi huwa khayr wa intaqala min darajati al-ulama ila darajati adh-dhalama ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه إنما تعلمت العلم li'uhshara li'uhshara bihi ma'al anbiya ila ma'al muluk fa innal ulama'a yuhsharuna ma'al anbiya wal qudat yuhsharuna ma'al muluk yace idan zuciyar mutum ta kiyarda da wannan shi dai ya matsa sai ya nemi ilimi saboda ya dace ya zama ko alkali a cikin mutane ko ya samu wani matsayi saboda ya ga cewa mutanen zamani ba sa girma mutum sai idan ya zama alkali ko idan ya zama wani babba a cikin al'umma ya ce to mutum ya musanya ya ba da mafificin abu ya karɓi kaskantaccen abu ya ce kuma ya tashi daga matsayin malamai ya koma matsayin azzalimai ya ce shi ne ma za ka ji wani daga cikin magabata lokacin da aka so a ba shi alƙalanci sai ya ƙi karɓa sai yake ce musu cewa kai ni fa na koyi ilimi ne domin a tada ni tare da annabawa ba a tada ni tare da masu mulki ba ni ilimi na na koye shi ne domin in tashi tare da annabawa ba na koyi ilimi ne don tashi da sarakuna ba ya ce saboda malamai akan tashe su tare da annabawa ne su kuma alƙalai ana tada su ne tare da masu mulki to da shi ya nemi ilimi ne ba don gobe kiyama gan shi masu mulki sarakuna shi ya nemi ilimi ne domin gobe kiyama gan shi tare da su annabi ibrahim su annabi musa da annabi isa da annabi sallallahu alaihi wasallam mahalai ce wala budda lil mu'min min sabarin qalilin hatta salbi ila rahatin tawila yace babu makawa ne ga mummuni ya dan yi hakuri kadan domin ya dace da hutu mai tsawo kadan yi hakuri da yin suna a wannan duniya kaɗan yi haƙuri da neman mulki ko ɗan neman shahara a wannan duniya ka yi haƙuri kaɗan ilimin ka yi gadar maka da tsoron Allah za ka dace da hutu na dindindin wanda yake bashi da iyaka fa in jaza'a wa lam yasbir fa huwa kama qala ibnu mubarak in ko mutum ya ƙi yin haƙuri dan wannan dan kankanin haƙurin yace to kamar yadda Abdullahi dan Mubarak ne yake cewa man sabara fama aqalla ma yasbiru wa man jaza'a fama aqalla ma yatamatta'u wanda ya haƙuri me ya kai ƙarancin abin da za ka yi haƙurin a kai wato idan da za ka ɗanyi haƙuri to haƙurin fara za ka yi abin da za ka yi haƙuri a kan shi ɗan ƙanƙanin gaske ne domin duniya ce duniya ce inda za ka ɗanyi haƙuri duniyan duka nawa take idan kuma ka ce ka aini wallah gara dai mutum a yi da shi komai dai za a yi a yi da kai gashi ana ta ba da pa pa pa na gwamna sa na gwamna a yi mu magana ɗan kukutsa a yi da mu san da mutum farko to shekara hudu ne ko shekara takwas daga lokacin kuma sai mene wani bawan Allah wurin gaya ko wani bawan Allah cikin wanda aka so a ba su shugabancin karamin hukumar zaria bara wanda aka so a bashi an so a bashi shugaban karamin hukuma ne irin wannan na rikon kwariyar da ake badawa sai ce ba zai karba ba da muke tattauna da shi sai muke cewa aiko ya kamata ka karba saboda ai kai kana da kan gado kuma ka san inda za a akalla za ka yi wani taimakon sai ce mu malam barka ji dalili na ya ce a baka mulkin wata shida ya bata maka tarihin ka kyakkyawan ambatanka na shekara hamsin da kautu a baya ya ce kuma ba za a sakin maka mara kai hidima ga addini ga al'umma ba amma kuma an nuna an baka mulki daga nan kuma shi ke nan masoyanka su koma makiya ya ce kaga wannan sana'an da na tsari ina fatan ne in samu aljannan Allah da ita ya ce duk wanda ya zo ne mishi wata hidima sai ce Allah ya saka da alheri Allah ya sa a gama lafiya Allah ya ji kan mahaifa ya ce to in tsara wannan ya fi min alheri fiye da in tsare in je in koma a bani ciyaman na local government wannan mutum yana da hankali ko bai da shi ya san inda ya sa gaba to haƙuri ne kankani to kuma ai ga waɗansu na an basu cikin wata shidan nan sun zama duk inda suka je sai dai a tsine musu duk inda suka je sai dai a zage su kuma gashi kira ba su daidaita da Allah ba ba su taimaki addinin Allah ba ba su taimaki masallatai ba ba su taimaki makarantu ba ba su taimaki ɗaliban ilimi ba ba su yada ilimin addini da waɗannan haƙoƙa guda biyar da addinin musulunci ya ɗora mashi ba gani ba ta ka ji wani ƙarin sharrin kuma jazakallahu khair Allah ya ce gaskiyar magana so kaga wancan da ya haƙuri yanzu gashi an ci an cinye an ci an cinye ha an yi an gama so da haka wannan shine du ita ce duniya jama'a in kaɗan yi haƙuri kaɗan nan da nan sai kaga ta zo ta wuce malaki cewa kana wa kana al-imam shafi'i rahimahullahu yanshud al-imam shafi'i ya kasance na yin wata yar waƙe ya nafsu ma hiya illa sabru ayyamin ka anna muddataha abghafu ahlamin يا نمس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدام الإمام الشافعي كي يومن يتشي يا كيري ki haƙuri haƙurin nan fa 'yan kwanaki ne takaitattu ba wani daɗewa za a yi ba ya ce rayuwar duniya tsawon wannan ɗan kwanakin da za ki haƙuri kamar yayayen mafarki ne kamar yayayen mafarki ne ka gani yake cewa ki guje ma wannan duniyan a guje saboda rayuwar duniyan nan kai kama ɗauka ko an yi an gama shi ne ƙidan kamar an ma yi an gama ne kawai amma ba sai wanda ya gane duniyan ya gane rayuwar duniya wani yana nan ya sha tota da faɗi 4 plus 4 yana nan bayan 4 plus 4 ɗin nan kuma yana nan yana son wata 4 plus 4 ɗin ina za ka ne kake nema na zafi shi 4 plus 4 ne sannan bayan wannan kuma 4 plus 4 ko ba haka 'yan siyasa suke faɗi ba kana hawa daga lokacin da hawa kawo 4 plus 4 ne bayan wannan kuma 4 plus 4 a kowane mataki 'yan ɗan majalisar jiha ne 4 plus 4 ko da kyaunin shi ma ba 4 plus 4 ba ne ai shi wannan khalidi na fiha abada ne su abin da suke so kenan khalidi na fiha abada to in ka hau ciyaman ne to za ka je gwamna shi ma 4 plus 4 in daga gwamna ne za ka je shugaban kasa ko sanata shi ma 4 plus 4 daga nan shugaban kasa haka shi ba ajandar mutuwa a rayuwarsa wani yana nan tun 1999 yake neman shugabancin kasa har yanzu kuma yana nan shi ma in ya samu ɗin sai ya yi 4 plus 4 ka duba irin wannan to duniya kenan in ka gane ta sai ka zauna lafiya wallahi ba za ka riƙo da kanka gurin neman jama'a kuma akwai wata sunna ta Allah dangane da al'amarin duniya kamar yadda hadisin abin nan yazo inna ruhal qudus nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha yace malaika jibril yazo ya gaya min a cikin raina cewa babu wata rai da za ta mutu sai ta ci iya abin da Allah ya diban mata fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar nima in dai Allah ya tsaga da rabanka to sai ka samu ko ana ha maza ha mata sai ka samu in dai na kai in ka so ka fi ka fi kasalalle kasala in dai Allah ya tsara za ka samu abu kaza hakan nan za a tsamo ka zo a baka kuma ta mun karanta a cikin kitabut tauhid a cikin hadisin hadisin yakin khaiba da annabi ya ce zan ba da tuta gobe ga wani mutum wanda Allah na san shi ma yana san Allah kuma Allah zai buɗe a hannunsa sahabbai da dama sai na umar suka ce ba mu taɓa kwaɗayin a ba mu wani shugabanci ba sai a rana saboda annabi ya faɗi roman wannan tutan da zai bada duk wanda na ba tutan nan to Allah na san shi Allah na san shi shi ma yana san Allah da haka ka riga ka samu taskiya sayyidina Umar da wa'in sabai suka ce haka muke da kai ko annabi zai gamu wani na nan a gida shi bai ma san an yi wannan maganan ba bai ma nima ba bai sa rai da ita ba amma da annabi ya zo kawai ya ga sai ce ina Ali bin Abi Talib aka ce yana nan a gida Apollo ya kama shi annabi ce ku kira shi aka kira shi aka yi mashi addu'a ya warke aka bashi tuta to haka duniya take in Allah ya ce naka ne wallahi duk a gama faɗi tashi abin zai dawo maka to da haka menene na wahal da kai in kana so ka nema a wurin Allah idan Allah ya baka shi kenan sai ka ga makiyinka yi rantsuwa billahi allazi ba zan bayar ba wallahi tallahi ba zan kaza ba amma kai kana cin ka nema gurin Allah sai kuma ka ji ya kira ka kama ƙi zuwa wani ya ce ka zo ka ce ba za ni ba sai ya aiko maka da dai na ce ba zan baka ba amma yanzu kaza kaza kaza kaza kaza amma ni ka daina yin min haka kada ka bayar mana kada ka bayar ai ka roƙa daga wurin mai shi da haka duniyan nan ka kyale ta je ta ta wala gigin ta kai kuma ka nemi naka falalan wurin Allah malai ce fa nas'alallahu ta'ala ilman nafi'a Allah muna roƙon ya ba mu ilimi mai amfani wa na'udhu bihi min ilmin la yanfa' muna roƙon Allah tsare mu daga ilimin da bai da amfani wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma Allahumma inna na'udhu bika min ha'ula'i al-arba' alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in to ba malin ya gama wannan sai kuma ya danyi wani ilhaki sai ya dan bude dan wani babi haka dan takaitaccen kalmomi wallahi alama kila abin ya fito mishi daga baya ne bayan ya rufe littafin ko ya ne abin yake sai malai yake cewa liyata dabbar ma zamma Allah ahlal kitabi wato wannan kawai dan fasalin ne da ya ƙara budewa kawai zai magana ne akan ulama usui miyagun malamai da hadarin su da taɓewansu da lalacewansu da barbaɗewansu domin kai ka tsoraci Allah karka shiga cikinsu shi ne ma yake cewa kai tadabbarin irin zargin da Allah subhanahu wata'ala ya ma ahlul kitabi min qaswatil qulubi Allah ya aibanta su ya zarge su akan cewa sun samu bushewan zuciya ba da itiyanihimul kitab amma fa bayan sun an ba su littafi wa mushahadatihim al ayat kuma bayan an nuna musu ayoyi mabambanta amma duk da wannan zukatan suka kikashi ka ihya'il qatil al madrub ba'd al baqara kaman dai mutumin nan da kirikiri fa ya mutu kowa ya ganshi ya mutu amma aka ce a yanki jikin saniya a bige shi da shi zai tashi kuma mutumin ya tashi bayan ya mutu kai wannan wata irin aya ce aya ce babba ya kamata in amma mutum an nuna mutum irin wannan ayan zuciyar shi ta rauni zuciyar shi ta la'asa gaɓaɓɓan shi sakari amma duk da irin waɗannan ayoyin wannan mala ya kawo maka misali ɗaya ne amma duk da irin waɗannan ayoyin da aka nuna musu ga littafi an ba su amma kuma duk da aka sai da zuciyarsu ta ƙeƙashi to mala ya ce Allah kuma ya hane mu akan at-tashabuh bihim mi kamancece ne da su filkita a fi zalika a cikin wannan faƙila na Allah yake ce mana alami ane lil ladina amanu ashe lokaci bai yi ba ga mummunai masu imani an takhasha qulubuhum li dhikrillahi zuciyansu ya karye da ambatan Allah wa ma nazala min alhaq da kuma abinda aka saukar na gaskiya abinda aka saukar mana na gaskiya na alqur'ani da sunna da ambatan Allah ya rika karya mana zukata lokaci bai yi ba mala ya ce wala yakunu kallazina utul kitabi min qablu kada su zama kamar ahlul kitabi waɗanda suka zo kafin su fatala alhimul amadu lokaci ya musu tsawo zuciyarsu ta kekashe fakasar qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun malai ce wa bayyana fi mawdu'in akhar a wani guri kuma sai Allah bayyana sababa qaswati qulubihim menene ya jawo zuciyar nasu ta kekashe sai Allah ce fa bima naqdihim mithaqahum saboda irin saba alƙawari da suke yi la'annahu sai muka tsine musu waja'alna qulubuhum qasiya sai ya kasance muka mai da zukatansu suka zama kekasassu kekashashiyan zuciya ita ce wanda gaskiya ba ta hudata malai ce fa akhbar anna qaswata qulubihim kana uqubatan lahum Allah ya bada labari cewa lallai bushewan zuciyar nan nasu uquba ce akai musu ala naqdihim mithaq Allah saboda irin saba alƙawarin Allah da suka yi wa huwa mukhalifatum li amrihi shine irin saba wanda suke yi umarnin Allah wartikabuhum li nahyihi da irin aikata hanahanan Allah da suke yi ba'ada an ukhizat alaihim mawafiq Allah bayan alhalin an riga an ɗauki alkawarin Allah da su wa uhudihi da kuma ainihin alkawarin Allah Allah taf'alu zalika cewa kakwai abu kaza an yi alkawari da su tsakankaninsu da annabansu alkawari daga Allah cewa kar ku yi abu kaza ku yi abu kaza ku yi abu kaza amma sai su saba to wannan na daga cikin abin da ya jawo musu kekashewan zuciya malai ce sun maƙala ta'ala sai Allah ya ce bayan ya gama wancan bayanin yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi suna caccanza magana daga mazauninsa wani su hazzan min mazukiru bihi kuma suka manta da mafi yawan abin da ake musu wa'azi da shi littafinsu da aka saukar aka yi musu umarni da ku yi sun manta da mafi yawa aka yi musu umarni da ku bari sun manta da mafi yawa da aka abin da aka hana sun sai suka yi abin da aka ce su yin sai suka ƙi yi fa zakara anna qaswata qulubihim awjaba lahum khaslataini madhmumataini sai Allah ya bayanin cewa ƙeƙashewan zuciyarsu ya gadar musu da waɗansu matsaloli guda biyu kuma dukkansu abin zargi ne matsala ta farko ta hariful kalimi min ba'di mawadi'i suna caccanza magana suna canza ma Allah magana bi ma'ana sun kure gurin iya tawili wasaniyatu mas'alat abu na biyu nisyanum hazzan mimma dhukiru bihi sun mance da mafi yawan abin da ake musu wa'azi dishi wal maradu abin da ake nufi tarkuhum wa ihmalum nasiban mimma dhukiru bihi sun kyale sun wawantar da rabansu cikin abin da aka yi musu aziri shi min alhikimati na daga maganganun annabawansu wal mau'izatil hasana da kuma ainihin wa'azoza masu kyau fa nasu zalika suka bar wannan wa tarakul amala bihi suka ki aiki da gaskiyan da suka sani wa ahmaluhu suka wawantar da shi wa hadhanil amrani kaga waɗannan abubuwa guda biyu mawjudan fil ladhina fasadu fasadu min ulama'ina ana samun shi a cikin malamanmu da suka lalace wannan fa magana in ji al'imamu ibn rajab waɗannan matsaloli guda biyu ɗin canza maganan Allah ko kuma ƙiri-ƙiri ka doge ka ƙiyin aiki da maganan Allah to ana samun shi cikin malamanmu limu sha ba ta mili ahalar kitab domin sun yi kamancece ne da ahlul kitabi ahaduhuma na farkon tahriful kalimi jujjuyar da magana fa inna man tafaqaha li ghayri al-amal duk wanda ya koyi ilimi ba domin yi aiki ba ku lura da wannan magana duk wanda ya nemi ilimi ba domin yi aiki da ilimin ba sai dai domin ya zama mishi kwalliya kawai ilimin yana son ya zama mishi kwalliya ne ya mishi riga ya mishi wando ya mishi rawani ya mishi hula ya nemi ilimin shi ba dan aiki bane ya kaso kalbu zuciyar shi zai ta bushe fala yashtaghilu bil amal shine sai kaga mutun ya baya shagaltuwa da aiki bal bi tahrif al kalimi wa sarf alfaz al kitabi was sunnati amma wadi'aha sai dai kaga ya kware gurin iya tawili da jujjuya da ma'ana da haka shi kawai yanzu qur'ani da hadisi abin da yake yin mishi shine zai rika goyen bayan ra'ayin shi da haka za a rinka malkwar qur'ani da hadisi sai ya goyi bayan maulidi karfi da yaji alalan annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'in ba su yi ba sai bayan shekara 300 da wani abu to ta za a ce akwai ayin da ta yi magana akan maulidi a cikin qur'ani to amma sai an nemo qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma jam'un ai wannan ayin da take nuni akan maulidi kenan kila kun gane hadarin abin bi ma'ana dai sai Allah kwasa nassi ya goyi bayan abin da ake nema wal talatuf fi dhalika bi anwa'il hiyali al latifa min hamliha ala majazatul lugha al mustab'ida wa nahwi dhalika sai an malkwada nassi a hankali cikin wayo da dabara an saman mu abin da ake yi da mazauni a cikin alkur'ani mai girma ko dai kaga ana cewa ai wannan aloga yana iya daukan ma'ana kaza to in ya dauki ma'ana kaza ai zai zama kaza kenan an yi watsi da mai neman zan Allah fassara musu sahabbai irin waɗannan ayoyin ko mene sahabbai suka fahimci wannan ayan sai ai ta jujjuyar da ma'anan ayoyin alkur'ani mai girma domin su goyi bayan abin da ake nema والطعن في ألفاظ السنن سيكا أن كوما أنا سوكا حديثا النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب سوى بازيو أسوكي لفظ قرآني با بازيو أتشي ونن ونن آية ضعيف يا بچي to idan ba zai yi ba sai a juyar da ma'ananta sai a yi tawili hadisi fa sai a iya ce maka ai wannan hadisin mu'adh bin jabal ne kuma mu'adh bin jabal ba faqihi bane kai ka ji mu'adh bin jabal wanda manzo Allah ce shine shugaban majalisar malamai na lahira mun karanta tarihi mu'adh a cikin kitabu tawhid ko mun dan faɗi tarihin shi kaɗan annabi ya ce shine a'lamu bil halal wal haram shi yafi kowa sanin halal da haram a cikin wannan al'umma amma saboda ana son a goyi bayan wata banna sai a ce to ai shi mu'adh bin jabal ba faqihi bane da haka ba za a yi da hadisan shi sai a ce ali bin abi talib shi ma ya rika sa san rai a cikin waɗansu abubuwa sai ka ji ana sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin a soki hadisai a ce maka hadisin ummu salama ingantacce ne ga yana cikin sai muslim amma to a hankalci kai ya za a yi kaje idi baka yanke kumba baka yi aski ba a hankalci kun gane sharrin da hadarin sai harka sukan hadisan annabi ana raunana su shi aya ba za a iya sukanta ba sai a yi tawilinta hadisi shi kuma fa sai a kazanta shi ko kuma sai a bata shi da hankali ko kuma da wani tawili wa yadhummuna man tamassaka bin nususi sai kaji ana sukan waɗanda suke riko da nafsi wa ajraha ala zahiriha ala ma yafhamu minha waɗanda suke suke aiki da nassi a gwargwadon iyayen da nassin ke fahimtarwa wa yasmunahu jahilan aw hashawiyan sai kaji ana kiran shi ko dai jahili ko kuma wanda yake bai da kan gado shine hashawi wa hadha yujadu fil mutakallimina fi usul ad-diyanat ana samun wannan a cikin masu ilmul kalam a cikin abin da ke da alaka da addinai wa fi fuqaha'ir ra'ayi ana samun wannan a cikin malamai fuqaha'ur ra'ayi wa fi afi sufiya a cikin yan sufiya al-falasifa wal mutakallimina da haka malai ya kawo maka misalai inda ake samun wannan ana samun wannan cikin masu ilmul kalam hasan ana samun wannan cikin fuqaha'i ahlin ra'ayi shine mazhaban al-imamu abu hanifa magana yi yawa a cikinsu da ƙila da ƙala mun yi bayani a kansu a bayan ba kumanta ba to ana kuma samun wannan cikin 'yan ɗariƙa ana kuma samun wannan cikin philosophers da makamantansu abu na farko kenan suna juyar da ma'anar littafi ba a inda ma'anar nasu ya kamata ya zama ba abu na biyu nisyanu hazzin mimma zukiru bihi min al-ilmin nafi' sun manta da ilimi mai amfani wanda aka yi musu wa'azi da shi fala tatta'iz qulubuhum zukatansu ba ta wa'astuwa bal ya zummuna man ta'allama ma yubkihi bal zama kaga suna zargin wanda yake koyon ilimin da zai sanya shi kuka waya ruqu bihi qalbuhu zuciyar shi ta kari waya summuna qasan suna kiran wannan ai wannan kawai qasi ne wannan mai wa'azi ne kawai kun san man karanta akwai wani ilimin batini da ilimin zahiri ko to duk irin wannan ne idan sun ga kana karanta littafin Allah yana maka tasiri kana karantarwa ta wannan kawai kai kasi ne kai mai wa'azi ne kai mai karantarwa ne kawai ilimi shine ilimin da zaka yi amfani da hankalinka ka gano abu ba wai ilimi shine kawai ka zo ka karanta waya annabi ya ce a to wannan magana annabi wannan ya kawai kuka zai saka su a gurin su wannan ba ilimi bane jahilci ne wa naqala ahlur ra'yi fi kutubihim an ba'd shuyukhihim su ahlur ra'yi sun rubuta a cikin littattafansu daga waɗansu daga cikin malamansu annan samaratul ulumi tadullu ala sharafiha kaji wata magana wata ka'ida ce a wurinsu wai natijan ilimi shi ke nuna darajar ilimi natijan ilimi idan ka sami ilimi natijan shi can amfanin da aka samu da shi a ƙarshe to shine darajarsa da haka wanda ya samu ilimin ƙur'ani da hadisi sai ya kasance ya sanya shi ya shiga ɗaki yana ƙiyamun laili yana kuka zuwa ga Allah wannan abin ba da wani amfani ba a wurinsu bai ba da wani amfani ba da haka wannan ba ilimi ba ne a wurinsu amma idan ka sami ilimin da ka yi amfani da ƙwaƙwalwa ka nuna waɗansu abuwa ka nuna samuwan kaza ka nuna abu kaza ka nuna abu kaza ka nuna abu kaza to wannan ilimin shi ne mafi daraja wato haɗarin shi ne ilimin ƙur'ani da sunna ba matsala ba ne a gurinsu wannan ilimin babban amfani da zai haifar maka kawai kai ta kuka sai kuma ka je ka karantar da wasu wannan ilimin shi kuma ilimin da mato mai amfanin kawai kai ta karantar da mutane abin da zai sa su kuka amma ilimi shine ka sa mutane su rika amfani da kwakwalwansu ka nuna musu sanuwan Allah da kwakwalwa ka nuna musu kaza ka nuna musu kaza ka nuna musu kaza da haka darajar ilimi yana cikin amfanin ƙarshe da ilimin ya bada shine sai suke cewa faman yashtagala bit tafsir fa ghayatu an yaqussa ala nasi wa yadhkirahu duk wanda je koyi ilimin tafsiri babban dai abin da ya samu a cikin koyon ilimin tafsirin nan shine ya koma yana mutane wa'azi yana kuma karantar da su wa man ishtaghala bi ra'ayihim wa ilmuhum fa innahu yufti wa yaqdi wa yahkum wa yudarris amma wanda ya shagaltu da ilmin ra'ayi wato irin wannan komi a rika tabbatar da shi a hankalci to shi wannan zaka ga shi ne zai iya ba da fatawa domin zai zama mai wayo wayufti abin nan waya ƙazi zai iya hukunci cikin mutane domin yana da zai zama wayayye haka ba a iya mishi wayo waya hakuma zai iya hukunci wayu darris kuma zai iya karantarwa don haka shi wanda ya koyi ilimin tafsiri wa'azi kawai zai iya yi da nuna mutane tsoron Allah wanda ya koyi abin nan ilmin ra'ayi jayayya sa'in sa da fito na fito zai zama mai wayau zai zama irin dai 'yan siyasa misali kana sauraron ɗan siyasa sai ya kwambensin ɗinka ko magoya bayansu sai a ta kawo maka falalan koran ma'aikata lokal government ai wannan shi kan shi na da falala sai ka ga an sihirce tunanin mutum sai a ta kawo maka falalan koran ma'aikata abin nan ksmc shi ma yana da falala sai ta kawo maka falalan koran malamai ba tare da an musu tsarin da zai amfane su ba shi ma wanda ita kawo maka falala a kawo maka falalan ina zuwa falalan koran malamai dubu ashirin da shida a cikin wata daya aika kasan wannan sai yan siyasa sai waɗanda ke tashkikul kalam ba kuma tare da wani kyakkyawan tsari ba me kake cewa ana cewa wai ana taimakon su ne su da haramu to Allah shi taimake mu mu ma wa haula ilahum nasibun min alladhina ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya hum anil akhirati hum ghafilun masu irin wannan suna da rabo mai gwabi a cikin waɗanda Allah yake cewa ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya su sun san zahiri ne daga cikin rayuwar duniya hum anil akhirati hum ghafilun wal hamilu lahum ala hadha shiddatu muhabbatuhum lid-dunya wa uluwiha babban abin da ke ja mutane su fada cikin irin wannan hadarin shine matsanancin san duniyansu da kuma neman daukakanta walau annahum zahadu fi dunya wa ragabu fil akhirah da a ce sun kwadaici abin nan sun sun sun yi zuhudu a cikin duniya sun kwadaici lahira wa nasahu anfusahum sun yi makansu nasiha wa ibadallahi suka yi bayin Allah nasiha latamassaku bima anzalallahu ala rasulihi da kaga suna riko da abin da Allah ya saukar ma manzansa wa alzamun nasu bizalika da kaga suna kiran mutane suna lizimta musu wannan fa kana an-nasu hina idan aktharuhum la yakhrujuna an at-taqwa to da sai kaga mutane da yawa ba sa fita daga abubuwa na taqwa fa kana yakfihim ma fi nususil kitabi was sunna sai zama abin da yazo a cikin qur'ani da sunna ya ishe su wa man kharaja minhum wanda kuma ya fita daga hakan anhu ma daga qur'ani da sunna kana qalilan da sai ya zama kadan wato da a ce sun riko da littafin Allah da abin da zai gadar da mutane da tsoron Allah to da sai kaga mutane sun yi riko da qur'ani da sunna sai kaga masu takawa sun yi yawa sai kaga masu saba ma qur'ani da sunna sun yi kadan fa kana Allah yuqayyidu man yufhimu man- eh, min ma'ani nasusi ma yuridu bil kharij anha ila rujuu ilaiha kuma sai ya kasance Allah subhanahu wataala ko kuma duk da kasancewar Allah subhanahu wata'ala dai yakan fitar da waɗansu mutane waɗanda za su rika fahimtar da mutane ma'anan nasin ƙur'ani da sunna wanda za su rika mai da su zuwa ga ƙur'ani da sunna idan sun fita daga gare su wa yasta gani bi zalika amma waladuhu to da hakan ya wadatar fiye da abin da suka kirkiro min al-furu'il batina na daga ainihin waɗansu fiqhu fiqhu furu'a furu'a furu'a furu'a na boye a batina wato ainihin waɗanda ake yin su na laukaniya da abubuwa mabambanta wal hilal muharrama da hila kuma na haramun allati bi sababiha futihat abwabar riba wanda saboda irin wannan hilan ne a fiqhun nasu aka bude kofofin riba wa ghairihi min al muharramat da wanda ba su ba daga cikin abubuwa na haramun wato ire-iren waɗannan fiqhun an gina fiqhu akan waɗansu ka'idoji mun yi bayanin su a baya in ba ku manta ba akan waɗansu ka'idoji na shiririta wanda yake ma anzalallahu biha min sultan a wannan babin aka haramta riba a wannan babin aka haramta giya misali za ka suna ce maka ai giya idan dai ba an yi ta da alkama nau'i iri kaza ba to ba giya ba ce da haka in kashi mutum ya sha whisky bai sha giya ba in ya sha wiwi bai sha giya abubuwan mabambanta aka haramta su na banna akan irin wannan ne sai ka ji wani malami a wannan zamani ya zace maka babu riba a banki duk irin wannan ra'ayi ne. ba riba a naira kila kun fahimci da kyau ba riba a banki ba riba a naira ba riba kaza da kai ta cin ribanka saboda irin waɗannan ka'idojin da waɗancan suka gina abin nan akai akwai wani littafi da wani malami yayi ina da littafin da amma kuma an batar mani zajru sufa an tatabbu'i rukhasul fuqaha tsoratar da wawaye daga bin sauke sauke na waɗansu daga cikin malaman fiqh sai a dauki riba sai a ce maka ba matsala a dauki shan giya a ce maka ba matsala in ka ce kowane sauki ka gani sai kai aiki da shi to zaka zama tattaccen dan iska ne a cikin al'umma Allah ka tsare mu wastahallat maharim Allah bi adna hiyal sai ya rika haramta abubuwan da Allah ya haramta da wata yar hila yar karama kama fa'ala ahlul kitabi kaman da inda ahlul kitabi suka aikata wa hada Allahu alladhina amanu لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله الذي بنعمته الصالحات da haka wannan shine karshen wannan littafi muna fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu da abin da muka ji a cikin wannan littafi da wannan sai ya kasance alhamdulillah mun ba da amanan da muka dauka cewa za mu karanta wannan littafin abinda muka yi na daidai a ciki Allah ka ba mu ladansa kuma ka karfafi mu gurin yin aiki da shi abinda muka yi na kuskure Allah ka gafarta mana kuma ka nuna mana kuskuren ka ba mu ikon gyarawa a ƙarshen abinda nake fata ina neman in samu mutum hudu zuwa biyar wanda za su yi nazarin littafin nan nazari nagartacce su yi mana talhisinsa cikin minti biyar zuwa goma mutum hudu nake nema ko biyar sati mai zuwa in Allah subhanahu wataala ya kai mu minti biyar za mu ba shi kawai littafin ga abin da ya magana akai ga abin da ya magana akai ga abin da ya magana akai ga abin kawai kai mana talhisan sa cikin minti biyar zuwa bakwai zuwa goma ina neman mutum hudu ne zuwa biyar da wane da wane da wane za a sa to jazakallahu khair shi- shi ne wanne to na mun samu mutum na farko da kai ne mutum na farko sai wane kuma zai bi littafin ne tun daga farkon sa ƙarshen sa yi talhisinsa na samu na ɗaya ga malin ƙasim shi ne na biyu ko kun sa kanku a ciki ko ba ku sa kanku ba dama kuna ciki ku biyun nan saboda na farko ƙasim ba larabi ga shi saboda shi ya je ya samar da littafin da aka dole ko ka ka sa kanka a ciki ko ba ka sa ba dama sai ka yi kai kuma kai ne kake rikodin kake gayyato mutane a rikodin da aka dama ko kayi ko baka sa kanka a ciki ba sai kayi mun samu biyu sauran mutum biyu kadai shi ke na Allah shi ke mata ai ba shi a gurin ya tashi shi wanda yake wadda malam jibrin wali me ya kai shi ya hana kan shi ya shiga to to, wane ne cewa jibrin wali
wanda ya ce a sa shi
wane ne to mun samu biyu na? a ai wannan ba ittifaki ba ba shi a wurin ne aka yi magana mun samu biyu Malam an sa an- an sa shi an sa shi to shi kenan ga malam nuhun ga malam waliyin shugaba shi zai karkare mana komi insha Allah ta'ala yawa sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika